alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na min albarka masjid ummina hawa da ke wannan unguwa ta bago bayan makantar mata ta doma nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ɗorawa daga inda ka tsaya game da magana akan addinin musulunci a matsayinmu na musulmai wajibi ne gare mu ba dinga kusantar wannan addini namu ta wajen sanin me ya zama wajibi a kawunanmu menene kuma shi addinin namu ya hana wannan iya cikin ƙa'ida ta rayuwar musulmi a cikin musulunci ƙa'idar fazakir fa'inna dikira ta fa'ul mummini a tunatar domin tunatarwa tana amfanar masu imani duk inda mai imani yake to ana tsara waɗanda su ne kashin farko na samu ainihin amfanuwa ta farko game da abin da ya shafi karantarwa a cikin gidan musulunci Allah ta'ala ya sa muna cikin masu rabauta da wannan da kuma samun alkhairai da ke ƙarƙashin wannan gaba ɗaya Allah ta'ala ya tsaye da digadiganmu a cikin wannan addini Allah ya raba mu da zamewar kafa Allah ya raba mu da ruɗe shida yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da hudu ga watan zulqida watan sha ɗaya a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu hijira yau da shekara 1446 daidai da biyu ga watan biyar na miladiya 2025 tattaunawarmu a yau za ta kasance a ɗaya daga cikin arkanul islam alhams kuma a idan ka ɗauke kalmar shahada to abinda zai biyu baya shine sallah to sallah tana da abubuwa da yawa a cikinta falalolinta zaman ta wajibi akan kowane musulmi haɗarin wasa da ita tanajin azaba mai raɗaɗi akan musulmin da yake ko in kula game da sallah da ma ƙin wata mu'amala da mutum musulmi har in ya kasance iya ɗaya daga ciki masu sakaci da sallah da wata azaba ma ta musamman da Allah ya tanada domin masu sakaci da wargi cikin sallah fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya duk wannan nassi ne da yake ba mu labarin cewa hatta Allah ta'ala ya tanajin azaba mai kuna game da wanda yake wasa a cikin musulunci da sallah da kuma yaya ma aka yi sallar ta zo har muka same ta muke yi to wannan abubuwa ne jingim a ƙarƙashin wannan ibada mai albarka to sai da abin da za mu yi tsokaci a kansa kaɗai shi ne abubuwan da in an samu karaya a cikin sallah ko an samu na ƙasa to za a ɗora ta kamar yadda idan kai targaɗe ko kai karaya kake zuwa a ɗora ko a gyara ka to ita ma sallah haka take sallah tana samun matsala a lokacin da ake gudanar da ita wani lokacin ta samu ta ragade wani lokacin har kariya mata ne wani lokacin masu ta suma to ya za a farfado da ita to shari'a duk bata kyale mu haka ba ta sanar da mu duk yadda za mu gyara ibadun duk ibadar da ta shiga cikin wani yanayi na damuwa to shari'a ta bayar da ya za a gyara wannan damuwa kuma wani shi ne karatu kuma shi ne ƙa'idar ilimi a cikin gidan musulunci kuma wannan ilimi na yadda za ka yi ka gudanar da sallah wajibi ne akan kowa wajibi ne iya cikin fardu ayin kame da malamin akadari abdurrahman allah ya masa rama yake ba iya cikin fardu ayin farillai na dole na wajibi ka san yadda za ka yi tsarki ka san yadda za ka yi alwala ka san yadda za ka yi sallah wannan wajibi ne ka san yadda za ka yi azumi ka san yadda za ka zauna da iyalanka wannan wajibi ne duk abin da a ya zamto kai ne in charge a kan shi to wajibi ne ka san mai musulunci ce wace irin kasuwa kake to wajibi ne ka san mai musulunci ce alal akalli akan wannan abin da kake na kasuwa aiki kake to me addinin ke ce game da wannan aiki din to wannan shine kaidar rayuwa musulunci shine yake cewa la yahilu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukum Allah fi bai halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki a addini har sai ya san hukuncin Allah a shi to ita ma sallar malamai suke cewa yanda Allah ta'ala ya dinga ambaton sallah a Qur'ani sama da gu 86 kuma kowanne akwai fi'ili a bayan sallah ne aqimu sala aqimi sala iqamatu sala wannan fi'ili malamai sun ce iya nuni ne akan cewa wajibi ne sai ka tayi kai ilimin sanin dokokin sallah ita sallah ba kamar yadda wani suka dauke ta adatan kamar ra'aitan nas to baka ake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fikira ya fi kowa basira ya fi kowa kaifin kwakwalwa amma duk da haka sai da Allah ta'ala ya turo masa mala'ika Jibril alaihi salam har gari maka mala'ika Jibril alaihi salam ya zo ya shiga gaban manzon Allah ya yi sallah bayan dawowa daga Isra'i da Miraj ya yi sallah manzon Allah iya kallon shi ya shi to ubangiji ne ya ce na zo na nuna ma ga da za a yi sallah ku ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah yake bukata da shi to ƙasa da ƙiftawar ido zai haddace abin gaba da ya sama lokacin da yake gaggawar maimaita ƙur'ani idan mala'ika jibril ya karanta masa sai Allah ta rake ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan kar ka yi gaggawar motsa rashinka domin gudun kada ka manta abin da jibril yake faɗa mu muka dauna wayan karanta ma shi da kuma yi maka bayani a fahimta to amma duk da wannan Allah bai bar manzan Allah haka ba sai da ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya shiga gaban su yi sallah kamar yadda yake gani shi ma ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabban da suke a wannan lokaci ya shiga gaban su ya hau kan mimbari ya yi sallah ya waigo ya ce da su sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah to wannan ka'ida tana kan kowane musulmi sai ka sanya manzon Allah yi sallah sallallahu alaihi wasallam me ya faru a sallar sai gyara da me ya gyara da me ya inganta rayuwar sallar sa har ta inganta wannan wajibi ne akan kowa iya cikin fardu ayi to shi ne za a tattauna game da abin da ya shafi qabli da ba'di ko asahu fi salati rabkarwa a sallah idan mutum ya rabkarwa ya zai dinke wannan gabar wani kuma ya cikin fiqhul dini fiqhul islam fahimtar musulunci ta hanyar karatu ta hanyar ilimi ta hanyar bayani Allah ya mana jagora farko ya aka yi sallah ta zo malamai suna cewa dukkan wata doka da Allah ta'ala yake buƙatar mu bayansa mu aikata mu yi ko mu bari to maza Allah sallallahu alaihi wasallam iya garin maka ko Madina Allah ya sauko masa da wahayi akan ayi abu kaza ko kar ayi abu kaza yasa surorin Qur'ani guda 114 daga Makkiya sai Madaniya guda 27 sune Madaniya sauran kuma duk Makkiya ana fahimta daga Makkiya sai Madaniya iya garin maka aya ta sauka ko iya garin madina aya ta sauka ko kuma a bayan kafin hijira ayoyi sun sauka bayan hijira ma ayoyi sun sauka amma bayan wannan garuruwa guda biyu almakka wal madina to ba wani gari da aka jingina saukar alkurani a cikinsa yasa duk ayoyin qur'ani guda dubu shida da maitan da goma sha hudu ko da goma sha biyu to babu najeriyatun waya a ciki babu a gane ku ba aya yar Najeriya babu babu aya yar America ko yar Ingila duk babu ba aya yar iran ba aya yar yar senegal duk babu duk ayoyin daga maka sai madina to amma duk da wannan da aka zo ƙadiyya ta sallah sai da Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril alaihi salam ya ce ka je ka taho min da manzora ka je ka ce na ce ku taho tare ku zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaune gari maka shekara ɗaya ko biyu kame da malami suke fara kafin hijira shekara uku kai afwan kafin hijira sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce ubangiji ya ce ka zo mutum iya neman ka sallallahu alaihi wasallam manzala ya fito suka tafi manzala ce kwatanta cewa sun hau wata dabba ne ita ba raƙumi ba ita ba doki ba ta fi dokiya ba fata ƙara sa raƙumi ba manzala ya ce saurin dabbar yake kwatantawa ya ce duk inda idonka ya tsaya to idan ta ɗau ƙafar tagun za ta aji an fahimta iya tsayin idonka inda idonka zai ga kilomita a gabanka ba wani abu da zai kare ka kana da ƙarfin ganin haka to in ta ɗauke ƙafarta daga nan to a can za ta aje gaba kaga wannan dabba ta kunfe kunci kafin ka ce mai wannan sai ga su a baitul maqdis palestine ta yanzu kenan da suka je baitul maqdis suka shiga cikin wannan masallaci na baitul maqdis daga nan kuma sai Allah ta'ala ya kaddara suka yi sama yasa tafiyar manzon Allah daga Makka zuwa Baitul Maqdis ita ce Isra Isra da dira aka yi tafiya wa in yatukum usara tufadu subhanallazi asra bi abdihi laylan kaga laylan ya fassara me ake nufi da asra kuma daga Baitul Maqdis zuwa gaba da sama muku shine Mi'raj tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis Isra domin da dira aka yi daga baitul maqdis kuma zuwa can inda manzo Allah ya karbo sakon sallah ne miraji an bayyana da suka je suka yi cikin masallacin baitul maqdis sai Allah ta'ala ya ikon sa cikin kofe kon su kai suka tashi suka yi sama har suka je sama ta farko wanda ce tsakanin ta dandanin ƙasa wannan tafi shekara 500 ce daga ƙasa zuwa sama shekara 500 kuma tafiyar ba irin tafiya normal taka ba suna cewa tafiya ce hawa'iyya kamar kamar a samu wani murgujejen dutse a ɗaura a sama a yanki abin da ya ɗaure shi irin tafiyar da jirgi yake ko irin tafiyar da jirgin sama yake yi misali to sai shekara 500 in an kasa kohi daga sama bai faɗo kasa amma nan da na sai ga su a ƙofar sama ta farko sun je ƙarshe saka nema a buɗe musu aka ce waye ya ce ni ne jibril ya ce kai da waye ya ce da ni da muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika ya zo ce an aika ya aka bude sama suka shiga daga nan sama ta biyu haka ta uku haka har sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai suka wuce suka wuce a kursi suka wuce al'arish sun je wani guda mala'ika jibril ke tsayawa wanda ana ake masa wahayi ya zo ya faɗa wa annabawa da sauran abin da zai a duniya da suka zo gun sai mala'ika jinici ya rasu rula ni anan nake tsayawa duk wahayin da Allah yake min anan nake tsayawa amma kai Allah ya ce ka wuce kai gaba sallallahu alaihi wasallam ya wuce daga inda mala'ika jibril ke tsayawa ya je ya samu Allah a gun da Allah ya so ya same shi Allah ta'ala ya bahi sakon sallah ya tafi da shi shi ne Allah yake faɗa cikin sotun najimi yake cewa ma za ka libasar wa maƙaɗa mazan Allah bai kallon ƙauye ba da ya je gunda ba a duniya yake ba wannan gun ba duniya ba ce amma idan mazan Allah bai guci daga abin da yake kallo ba bai kalle kalle ba Allah da kansa yake cewa laqadar amin ayati rabbil kubra hakika Allah ya nuna masa ayoyi manya-manya daga cikin ayoyin Allah ya ga kursi ya ga al'arshi ya ga wuta ya ga aljanna ya ga mala'iku ba abin da Allah bai nuna masa sannan ce kuma ga sakon sallah ka taho da ita da ke da al'ummar ka kaudin gayin wannan ita ce ibada da na dora ta wajibi farko sallah hamsin aka ce ai daga asuba zuwa isha'i sallah hamsin haka farkon sakon ya zo manzon Allah ya karɓo sakon ya taho da shi ya zo sama ta shida ya suka haɗu da annabi musa alaihi salam sai yake cewa da mai ubangijin ke umarci ku sai ce ya umarci mu da yin sallah ya ce sau nawa zai ce sau hamsin a kullum dare da yi sai ce irje fas'ali rabbika takfifa ina baka shawara ka koma ka ce ubangijin kana neman sa sauki a rabi domin ni na zauna da mutane kafin yanzu na sanya da kalubalen zama da mutane yake na zauna da banu isra'il saboda ina baka shawara a koma ka nemi sauki daga Allah ya rage manzo Allah ya koma shine muraji'at baina Musa a wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dawo yace an rage yace an rage yace nawa yace an rage biyar yace koma dai an rage suna wannan har sai da sallah ta zama to guda biyar ce in ya koma sai ubangiji ya rage in ya dawo annabi Musa yace koma a sake rage a biyar din ba sai da annabi Musa ce manzo Allah ka koma a rage sai ce wallahi yanzu kunyar Allah nake ji ko naji an rage naji an rage sai yanzu kunya nake ji ba zan iya zuwa ba saboda ka a bar mar guda biyar daga nan bayan ya ce sai Allah ya sa malaika yi kuwa cewa wannan shine umarnin da Allah ya wa bayi kuma ya zartar da wannan daga nan har kiyami sa wannan sallah sau biyar a dare da yini ta zama wajibi akan kowane musulmi to ya yi wa a takaice wannan shine hanyar hanyar da sallah ta zo ma duk wani abu da Allah yake so a yi ko kar a yi to manzon Allah bai ji ko ina ba a dandalin garin Makka ko Madina Allah ya ko da sakwa amma da aka zo magana sallah sai da aka yi wannan tafiya aka wuce sama ta 1 ta 2 ta 3 har gaba da sama ta 6 dan a karbo sakon sallah a dawo to kun ga ko daga wannan aka tsaya to lalle ilalla an san sallah ba karmar ibada bace a'azamul ibadati ita sallah ita ce mafi girma cikin ibadun Allah shi yasa ma suke cewa duk wani abu da jiki zai yi motsi a kansa inda ibada ce to sallaci a gaba da komai hatta dawafi da ɗakin Allah da sa'ayi bai da safa wal marwa bai kai sallah daraja gun Allah bai kai sallah daraja gun Allah saboda ka ita sallah ita ce wata tsani da take bambanta tsakanin musulmi da kafiri al'adul ladhi bayna wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafara abin da ke tsakaninmu da wanda ba musulmi ba sallah ce duk wanda ba ya sallah cikin mai zama kafi wannan shi ne ka'ida ita ce ibadar da malamai suke cewa babu uziri akan duk wanda ba ya yin in dai musulmi ne baligi mai hankali to ba wani uziri da za ka baki ya kafirta sabanin azumi zakka aikin haji wannan akwai akawal na malamai akan za a ce mutum kafiri ko ba za a ce masa ba wani hanya za a bi da sauransu amma ita sallah kaulan wahidan ne har in kai ka je shekarun balaga kana da hankali baka sallah da sunan gaji wannan shine qada'an magana da malamai suke to kai ya uwa da wannan shimfida zamu gane irin yanda girman wannan ibada take da irin matsayinta da kuma irin daraja da Allah ta'ala ya bata ita wannan sallah ta abin da zai sa bayan ka balaga ka ƙi sallah ka samu uzuri a gun Allah abu guda ɗaya ne lokacin da hankalin ka yi bata lokacin da baka da hankali amma duk yanayi duk yanayi duk jinya inda kana da hankali to sallah ta zama wajibi a kanka sai ka yi sallah daga irin yanayin da kake ciki in kana da ikon sallah a tsaye dama haka ita ce farkon umarni kai sallah a tsaye idan baka da iko kai sallah a tsaye amma a jingine alƙiyama bis dinadi idan tsayuwa da jingino ba za ta yi baka zauna idan zama ba jingino zai yi ka zauna haka idan zama haka ba zai baka jingina idan zama da jingino ba zai yi ba ce ka kwanta bangaren hakarkarin ka na dama idan haka ba zai ba dawo bangaren hakarkarin ka na hagu idan ba zai yi ba irin jingine kanka iya kallon sama in ba zai yi ba an ce ma fa'au bi imani kai sallah da zuciyarka kana kana sallah kuma ta yi domin ƙarfinta da matsayinta a gun Allah an ce babu yanayi da in dai yanayin haka tsinci kanka baka da wani iko sai wannan da ba a baka dama kai sallah ba sai dai in lokacin da baka da hankali ne ko da tsarki ko babu ko da alwala ko babu ko kana fuskantar alƙibla ko baka fuskantar alƙibla ko da sutura a jikinka ko ba sutura a jikinka in dai lokacin sallah kuma kana da hankali yace kai sallah an fahimci wannan shi yasa a wannan gaba dole mu kira ga ƴan uwa wanda ake kula da majinyata a asibiti ko a gida da yawa za a ga mutum iya da majinyaci ko a asibiti a gida wani lokaci yanda ake ta fama da bin ka'idojin likita wajen allura da shan magani da ya tashi yayi waye to da yawa muna manta sallah akai shi da yawa da yawa kuma in dai ba baka da hankali ba to sallah wajibi ce duk jinyar ka wallahi duk yanayin ka in zaka iya motsawa kai in ma baka iya motsa kai da zuciyarka kawai wannan shine ka'ida sau da ka wajibi ne masu kula da majini za su san wannan yadda ka san ka'idar likita za a ba shi magani karfe 6 da safe karfe 12 karfe 9 dare karfe waye to ka tuna da lokacin sallah duk lokacin da lokacin sallah ka faɗa masa wane ko wance ka lokacin sallah yi yaya za ka iya yi za ka zauna a zaune za ka shingida a a yaya za ka yi in ma duk baka da wani dama da za ka motsa jiki ka yi to a yanda ya kakken ka kame zuciyar ga yana kana sallah haka maza Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi sallar in ka samu waraka kuma sai ka rama ba har ta yi so ka wajibi ne mu kula da wannan sallah ɗaya idan mutum ya bari da rayuwarsa kuma iya da hankali ya san abin da yake yi to shikenan wannan mutum abun Allah ba musulmi bane a ce ka yi shekara saba'in da zaman sallah wajibi a kanka ka samu wata sallah guda ɗaya a cikin ta shekara saba'in ɗinan ƙwaya ɗaya ba ta rana ɗaya ba ka ce kai ba za ka yi ba to wallahi abun Allah kai ba musulmi ba ne sallah ƙwaya ɗaya barin ta da gangan tana sa mutum ya zama kafiri sau daga magana akan sallah magana ce mai ƙarfin gaske ba a san sauci game da sallah ku duba fa haɗari irin na yaƙi ya uwa yaƙi ba irin yanayin da ɗan adam yake samun kan cikin tashin hankali kamar lokacin yake a gaban ka za a kashe ma ɗan uwa a gaban ka za a kashe wani za a harbe ka za a mara wani ba abin da bai faruwa to amma a lokacin Allah ke ta idan sallah ta yi gutsi da sallah ana yake wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal yaqdu aslihatahum kine malamai suke suka tsara salatul khawfi salatul khawfi al-ittifaq ga shi yadda ake sallar wa'ansu tsaya su tare muku abokan gaba wa'ansu a tada kabbara da su idan an yi raka a ɗaya limamin ya tsaya waɗannan su cika ɗaya da kansu su je su canjo an ce waɗannan su su jona da liman ɗin ya ƙarasa raka a ɗayan da biyu su kuma su ƙara su ɗaya haka bayan ya yi sallama su cika haka aka koyi da sallar ana yaƙi ba ba a ce kara yi sallah ba balantana to saboda haka ya jama wajibi ya ƴan uwa mu kula da wannan wani aikinka wani nomanka gonarka aikinka na kamfani ke mace girki da higa kicin duk ba uzuri ba ne wallahi duk abin da zai zo ya ci karo da sallah to ka ajiye shi ko menene wannan ba istisna'i ko menene in dai zai hana ka yi sallah ka rubuta shi tunda shi abin bakinka duniya za ka rubuta shi ita kuma sallah in ka samu matsala to a lahira ma matsalar shi za ta biyo baya to daga wajibi ne yan wa musulmi musan da wannan muna ta buga misali wa an su dan uzuri kaɗan sai ya hana su yin sallah abin mamaki suna musulmai wani ya fake da kasuwa wani ya fake da aikin gona wani ya fake da yawon kamfen din siyasa wani ya fake da kallon bal ana wani dabi mai zafi tsakanin wancan kulab da wancan kulab ana ta kiran sallah ladane suna ta kiran sallah amma ba ruwansu sai ya tsaya an tashi a gabansa na rantse da Allah mutumin da ya mutu a wannan yanayin kafiri ne Allah inda ya ce shekarun balaga kana ji ana kiran sallah har aka yi sallah aka gama baka zo kana kallon wani abu shi yasa malamai suka ce ita sallar nan fa lokutan ta ma Allah ne yasa da kansa da kansa yasa lokutan sallar malamai suke cewa Allah ta'ala ke ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah akan mai imani wani wajibi ne mai lokaci wajiban muakkatan wajibi ne daga Allah amma wajibin ya da lokaci yanda ka san yanzu ba za ka ce ban fara azumin Ramadan ba a yanzu in Ramadan ya zo ba zan yi ba ai kaga ba bai yin wannan yanzu ai wani ba zai ce ban kamo ragona na yanka yanzu idan goma ga zulhijja ta zo ba zan yi ba ibada ce da take buƙatar lokaci don ka sallata yanda Allah ya sanya Ramadan ya za azimta ya sanya goma ga Zulhijja ita ce ranar lahiya ya sanya ɗaya ga Shawwal ne ranar Idi to haka sallah take ba za ka taba canja mata lokaci ba zai yi ba shine kitabun mawquta an fahimta akwai sahabbai akalla sun kai bakwai zan riƙe dai akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Abbas akwai Mu'adh bin Jabal akwai Abu Huraira da waɗansu su suka ce duk mutumin da lafiyarsa kalau ba wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a aka kira sallah yana ji aka ba da intabal ɗan lokacin da ake bi liman ya zo iya nan iya harkokinsa ya iya tsaya ya iya bar abin da yake ya zo ya arula ya zo ya sallah bai yi ba har liman ya zo aka tada iqama bai bar abin da yake ba ya zo ya yi sallah har liman ya ce assalamu alaikum an kammala sallah bai yi ba to waɗannan sahabai sun ce ko da ya dawo daga baya ya sadar Allah ba zai karba ko da ya dawo ya daga baya Allah ba zai karba domin ita sallah lokaci ne da ita a lokaci ake yin ta yasa malamai suka ce ko da kuskure kai sallah lokacin ta bai ba to sallah ba ta yi ba alal aqalli in arahin sani ne za ta iya zama nafila amma farillar ba ta yi ba ka saki an fahimta nan haka nan kuma ka bar sallah lokacin ta fita da gangan baka yi ba nan ma koda kai daga bayan Allah bari ka ba wannan shine kaida tunda sun ce shi wannan sallah kamar yadda na faɗa sun ce Allah da kansa ya sanya wa sallar lokaci cikin suratu suratul Isra Allah ta'ala yana cewa ba aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya ce a ku tsayi da sallah liduluki shams lokacin da rana ta yi zawali diluki shams shine zawaluha lokacin da rana ta yi zawali an gane ko karfin ranar ko kwallon ranar ya dan karkata bangaren da za ta fada to shine zawali to idan wannan yanayin yayi wannan lokacin yayi to an ba ku umarni ku sallan azhar lokacin azhar yayi an gane ko daga nan za ku yi azhar za ku yi la'asar da a cikin wannan lokacin ila ga sakin layi har zuwa lokacin da dare zai shigo farkon dare shine magari daga nan har zuwa tsakiyar dare shine kamar lokacin isha ya tsaya sai kuma Allah ya ce Qur'an al-Fajr sai aka kebe lokacin sallar asuba daban Qur'an al-Fajr a malamai kamar Ibn Kasir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa iya cewa an ce Qur'an al-Fajr ana ganewa lidilala lidulul qira'a fiha domin ita sallar asuba ana so a tsawaita karatu a cikinta ita ce sallar da tafi kowace sallah so a tsawaita karatu a cikinta shi yasa aka ce mata qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda domin ita sallar asuba mala'iku suna zuwa da su ake yasa duk wanda baya zuwa sallar sa jami'in sallar asuba ba karamar asara yake yi ba ba karamar tabka asara yake yi ba domin ita sallar asuba tare da mala'iku ake kuma daga nan za su kai report din kowa zuwa ga Allah subhanahu wataala an bayyance wannan to ya uwa wannan ita ce sallah kuma sallan nan ba wai yadda kaga dama zaka yi ba sai yadda shari'a ta ce zaka yi ba yadda kake so ba ko yadda ra'ayinka yi a'a shari'a ba ta baka wannan damar ba yadda Allah da ma'aikin Allah suka tsara ibada sallah haka zaka yi shi yasa da wani ya zo yi sallah ba irin yadda manzon Allah ya koyar ba a gaban manzon Allah yayi manzan Allah ya salaka ba ta yi ba ya zo bayan an yi sallah an fice sai zuwa ta da kabbara sallar sa gefe sai yi sallah manzan Allah yana kallon shi da ya kammala sallah sai ya zo sai wa manzan Allah sallama sai manzan Allah ya amsa masa sallam sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallar ka ba ta yi ba haka manzan Allah ya faɗa masa wannan bawan Allah ya koma ya sake sallah manzan Allah ya kallon shi ya ce koma dai sallar ka ba ta yi ba koma ka sake sai da ya sau uku daga nan ya zaune ya ce manzala wallahi ni ya rasula iya abin da na iya kenan allim ne ka koya min ya zan yi wannan shine iya ƙarshen abin da na san yi ka koya min ya zan yi su manzala sai ya koya masu an kai kaza kai kaza farko ka fuskanci alƙibla ka ta da kabbara ka yi wata uliyu na alili sura ala sufar kaunin su ka karanta fatiha ka karanta sura ka yi ruku'i ka nutsu cikin ruku'i nutsuwa cikin ruku'i ta maka damar yin tasbihat sannan ka ɗago daga ruku'i nan ma ka nutsuwa tsaye ka yi tasbihan da ake bayan ɗagowa daga ruku'i sannan ka tafi sujjada bayan ka je sujjada nan ma ka yi sujjada a nutse nutsuwanta baka damar yin tasbihai da addu'o'i manzo Allah haka yi kuya mai sallah har ƙarshe ke malamai suke cewa to wace gaba wannan bawan Allah ne bai yi ba har manzo Allah ya ruhe mai sallarsa gaba daya sai malamai suka ce nutsuwa ne ba yayi iya sallah cikin gaggawa ne daga ya kama gwiwa ya daga daga ya kai goshi ƙasa ya dauko irin wannan sallar ita ce manzo Allah ya ruhe ce ba ta yi ba akwai wani ma da ya zo yake irin wannan sallar a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ganshi bayan ya kammala sai yake cewa ne law mitta ala haza la mitta ala khairil billah yace wallahi da ka mutu a irin wannan sallar do da ka mutu kai ba musulmi ne ba kun gashi ya yan uwa ba mujarradin sallar bane kadai ake bukata sai ka sanya ake yin ta sai ka je ka koya dole sai ka tambaya sai an karantar da kai inda mujarradin sallar ishi ake bukata kawai koyaya ma kai ka tafi to wadancan mutane guda biyu manzala ba zai rushe ba sallar su ba sun yi to amma ya rushe sallar domin an karya wata ka'ida a cikinta to idan ka kalli sallolin mai yan uwa a yau da kanka za ka yi asesa a kan sallar su wallahi su matallahi ba da kanka idan kana son ganin abin mamaki kana zuwa kasuwa lokacin sallah Allah wallahi ni wata nan dan da kallo ma nake zuwa Allah da na samu abin fada a wajen karatu wallahi tallahi malam abin mamaki kai ka ce mutum wasa yake na sha fadar wannan cewa duk inda kake a garin nan duk inda kake inda a cikin gari kake da wahala kai tafiyar ƙasa da rabin kilomita ga masallaci ko a kasuwar ne ko a ina ne ƙasa da rabin kilomita sai ka ci karo da masallaci to amma wani ma an ka ɗaga ido za ka yi masallatan ga suna amma wani minti biyar da zai ware minti bakwai minti goma ya yi alwala a nutse ya je yi jami a nutse ba zai yi ba dole sai iya gabarin fasa iya gabar ɗan kayansa ne kasa iya sallar iya gyaran murya idan ya yi kwastoma zai fice ɗahem ɗahem wani masaura ka ɗanyi masa magana ya ce ɗan jira ne to kaga wannan ai wasa yake yi wasa yake yi wallahi ba sallah yake yi ba wasa yake ya dinga gyaran murya dole har ma ishara yake wani ya tsaya ya tsaya akan me Allah wasa yake da mu a fasibtum annama khalaqnakum abasa kuna zaton Allah ya halice ku dan wasa inda sallah ta zo irin wannan ne za a ce manzon Allah ya je gaba da sama mako ya kabo zakwanta ai da ba za a yi ba domin a nuna mana girmanta da darajarta da muhimmancinta sai aka ce manzo Allah sai ya je fadar Allah ya karɓo sakon Allah ya sallah ya dawo domin kowane musulmi ya san wannan ibada ba a bar wasa ba ce mazan mu da matan mu ana fahimtar wannan a gabar da zamu magana akan ta duk da cewa mun ciyo rabin lokacin ita ce as-sahu fi salat idan ka samu matsala a sallah za ka gyara as-sahu a luga suka ce shine al-ghafla idan ka rafkana gunda za a zauna ka tashi ko gunda za a tashi ka zauna ko gunda ba gun sallama bane kai sallama ko gunda gun sallama ne kake sallama ko gun tahiya ne ba kai tahiyar ba kai miki ko gunda ba tahiya ake ba ka zauna kai tahiyar ya za ka yi ta yaya za ka gyara wannan matsala suka ce sahawi a yare na malaman shari'a suka ce shine a sajirtani yasjidu hal musalli li jabri ma na kasafi salati wa an sujjada ne guda biyu da mai sallah zai yi su domin ya zama to ɗori game da tawaya da ya samu a cikin sallarsa kuma ita wannan sahoyi din alayi har nafila ma idan kana nafila ka samu rafkarwa yadda za ka yi ƙabli da ba da farilla ka zaka yi nafila ana fahimtar wannan to sai malamai suka ce asbab na sujudu sahawi dalilai da za su sa kai sujjida ta rabu kan wato dalilai ne guda uku amma na ukun ya rabu biyu ana fahimta na farko a ziyada ka yi ƙari a sallah da rafkanuwa amma ka yi ƙarin wani abu da mantuwa ko da shafa'a ka ƙara wani abu wanda ba shi kuma a jinsin sallah ba ake magana wannan shi ne dalili na ɗaya dalili na biyu shi ne an naƙasu tauye wani abu akwai abin da ba ka yi ba a sallah amma da mantuwa da rafkanuwa ba da gangan ba ana fahimta abu na uku shine ashakku ko kwanto nayi kaza kaza ne kuwa anya kuwa ba kaza bane ai wannan iya samun mutum a sallah yasa kun ga limaman da suke shiga gaban nan wallahi tallahi ko ƙara girma su da martabar su dan sun dauke mana abubuwa da yawa in wani ne zai yi sallah yayi sau biyar bai gama Allah domin tsabar waya da ake ɗauka yanzu nan kana nan zuciyarka ta fice ta tafi wani gun nawa kake raka a biyu kake ko ta uku kake ko ta ɗaya kake an ya ka karanta fatiha ko ko ba karanta ba aya ne kowa zai iya samun kansa a wannan to amma dalilin ko martabar da ta sa kake bin liman duk wannan kai ya ɗauke ma wannan tunanin naka duk ya ɗauke ma shi kai ta bi kai ta bi ne da inda ya ci birki ya tsaya ka fito ya tsallabe ka yi tafiyar ka amma an kai kadai ne da rike cikiyari da taba giya da taka burki da kuloti duk kai za ka yi ta yi to amma sai aka ɗauke ma wannan duka aka ce kai zama za ka yi ba abin da za ka yi har sai liman ya je tashi ya taka burki ya yi fakin sannan ya ka wuri goma ka fito ƙofar ma sai ya buɗe ma daga ciki an fahimta to wannan iya cikin gabar da ya kamata waɗannan bayan Allah da Allah ya ɗora musu nauyi na jagorancin sallah ba ƙananan mutane ba ne don sun a al'adance ma suna taimakon mu da yawa banda addinan shi ana fahimta to shi kokonto shi ne ya rabu guda biyu akwai kokonton da za ka yi tarjihi akwai kokonton kuma da babu tarjihi a cikinsa kokonto mai tarjihi shi ne misali kana sallah sai kokonton ya zo ma raka a biyu ne ko uku biyu ne ko uku ana fahimta wani zai samu wurin jayen tunanin sakanciya biyun ne ya fi ƙarfafa ɓangaren biyun wani kuma zai samu wurin jayen tunaninsa a kan ya fi ƙarfafa ɓangaren ukun ne shi ne a shakku ma a tarjihi ke kokonto amma za ka iya rinjayar da wani ɓangaren kokonta yi ma hukuncinsa daban akwai kokonton da babu tarjihi kokonto ne amma kai kawai da biyun da uku duk ɗaya ne a gunka ka je can ka tsaya biyu ne uku ka kasa rinjiya da wani ɓangare to sai malamai suka ce a gun abin da za ka yi a ibi ne ana leƙi idan wannan kokwantan na tsakanin biyu da uku sun ka kasa rinjiya da wani ɓangare to sai ka yi gini akan yaƙini gini akan yaƙini shine ka ɗau namba ta ƙasa ka gina a kanta idan kana kokwantan biyu ne ko uku ai kokwantan a uku yake amma biyun tabbas to sai ka dawo biyun kai an fahimta idan kana kokwanto ɗaya ce ko biyu to ka san dai ɗayan da akwai ta ai kokwantan a biyu yake to sai ka yi watsi da biyun sai ka dawo ɗayan to wani shine bangaren kokwanto ya rabu biyu akwai kokwanto mai tarjihi akwai kokwanto mara tarjihi an fahimci wannan a na farko ƙari a sallah akwai lokacin da manzan Allah ke sallah sallallahu alaihi wasallam sallan azhar ko la'asar an kammala sallah ana jiran manzan Allah yayi sallama an ji an yi komai an yi tahiyyar ƙarshe jira ake kawai yayi sallama sai aka ga manzan Allah ya miƙe tsaye ana fahimta da ya miƙe sai aka masa tasbihi kan cewa wannan tashin da yi kamar sallar ta cika ne manzala sai ya fuskanci wani abu ya faru a sallar sai ya dawo da ya zauna ya yi sallama a take a inda yake biji ko ina ba sai sujada guda biyu wanda ake ce masa ba'adi kenan sujada ba sajada ba'da salat da wani dalili saboda ya yi ƙari a ina ƙarin yake wannan tashin da ya yi bayan ta giyar ƙarshe baki a cikin sallah kun ga da aka ce sababi na farko na ziyada gashi na fito duk inda ka samu ƙari a cikin sallah to abin da ake bukata da kai idan ka je ka kammala sallah kai sallama to kafin ko juyawa kai a zaunan kai sujada guda biyu ka kai goshi kasa kai tasbihi ka dago kai tasbihin zama tsakanin sujada da sujada rabbi gafirli warhamni da sauransu ko ka tsaya kan rabbi gafirli rabbi gafirli sannan ka koma ka sake sujada da biyu sannan ka dawo ka zauna kana zama kai sallama shine kaulul jumhur amma wa'ansu daga cikin almajiran imam malik sun ce za ka ƙara tahiya sannan suke sallama amma magana mafi rinjaye da wanda take da goyon bayan hadisi shine wanda in ka dawo ba tahiya da ake amma yadda kana zama shi kenan za ka ce assalamu alaikum amma yadda wannan wannan shine misalin ƙari a sallah ya danganta ƙari na raka'a ɗaya ne ƙarin kame ke tsaye ne ƙarin na abin da ya shafi kabbarori ne ƙarin abin da ya shafi na tahiya ne duk wani ƙari dai wanda jinsi ne a cikin sallah ka ƙara ba a gurbinsa ba a gun da yake ba to wannan shi ne hukuncin da za ka yi ko kai liman ne ko kai mai sallah kai gaɗe ne amma yanzu wannan ko misali abin da shari'a ta ba mu dama mu yi wannan sahawe inda mutum da gangan yayi to sallar ta ba shi yanzu misali ka kammala sallah ka saraka a hudu kai azhar ko la'asar ko isha'i kafin kai sallama ka sani da gangan ka meke tsayi da gangan to sallar ka da bace amma bi janna amma idan da mantuwa ne shi yasa kace sujudu sahwi ai ba a ce sujudul amdi ba amdi shine da gangan da ganganci amma idan mantuwa ce ko rabkana to shine aka baka dama kai wani domin yi doro wannan matsalar da ka samu abin ba na so ya yi faɗi ne domin sai a shiga wani gu a fahimta idan mun ɗau wannan fomulan na farko ƙari a abin da yake jinsi ne ya sallata shi ne yake masa bani kuma misali malamai sun ce har in ƙarin ya kai kai kwatankwacin sallar da kai to sallar ta bace yanzu misali sallar asuba raka biyu ne ko a ce da mantuwa bayan kayi biyun ka ƙaro ɗaya hallau a mantuwan da ya karo daya ka kayi daidai da sallar asubar kayi raka a hudu to sallar ta bace an gane ko ko a zahar kayi raka a takwas da mantuwa to ta bace ko magariba kayi raka a shida da mantuwa to sallar ta bace an bai mutan da kyau ko iya suka ce sa'awi idan har ka maimaita sallar ka maimaita ta iya adadin rako'inta na farilla to ta bace amma don ƙari raka ɗaya to wannan ba matsala ba ne ƙari raka a biyu a raka mai hudu a sallah mai raka a hudu ba matsala ba ne in kai su judul ba a ta warkar da wannan matsala ne amma yi nan ɓangare na biyu shi ne an naƙus ta waya ka tauye wani abu a sallah kamar misali an yi raka a biyu ai za a zauna idan yago a ce koyi mutum ya tashi baka zauna ba ba kuma yi tahiyar ba kai sai ka miƙe raka ta uku ba tahiya ba zaman tahiya to wannan malamai sun ce iya da hukunci guda biyu lokacin da ka yi yunkurin tashi daga raka'a biyu har in hannayenka ba su bar ƙasa ba aka tunatar da kai aka ma tasbihi to suka dawo ka zauna ka yi yunkurin tashi sai aka ce subhanallah sai ka daga zauna ka wuce sai ka yi ta hiyanka ka wuce ba wata matsala wani ba abin da za ka yi har amma idan hannunka sun rabu da ƙasa ka yi yunkurin tashi ka tashi to ko da an ma tasbihi ba za ka dawo ba shi ke sai ka wuce kawai abin da za ka yi shine sujudul qabli kafin kai sallama an fahimci wannan kaga mamu ya kamata a san wannan wani lokacin liman zai yi da ilimi amma kuma sai ka ji masallaci ya rude subhanallah subhanallah subhanallah akwai wani wanda yake faɗa mana cewa yayi sallah a wani masallaci irin masallacin titin na haka kamar na tasha ko na hu sai limamin yayi yayi da aka yi raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya tashi bayan ya rabu da ƙasa ya miƙe tsaye sai yake mai tasbihi shi kuma ya yi ilimin cewa idan ka miƙe ba za ka dawo ba kawai wani da yake mai tasbihi bai dawowa sai kowane ya kamo riga sai ya jawo ka gani he jawo shi wani dole dawo ya zauna ba yana mai tasbihi bai yabi nan ta sarka wajibi ne kaga da shi liman ɗan da mamun kowa sai ya yi ilimi ita sallah ba a yin ta da rahin sallah kai ta kokarin neman ilimin ta yasa imamu ahmad dan hanbali ce shi ilimin sallah ba a gama har mutu ya mutu ba a gama shi saboda kai idan ka samu wannan matsala abin da ke kanka idan ka je dab da sallama ka gama tahiyan ƙarshe to kana zaune kafin kai sallama sai kai sujudi guda biyu ita ce qabli kenan bayan ka daidaita a zaune sai kai sallama akwai kuma abin da in ka tauye shi sai ka rama shi sannan za ka yi sujudi yanzu misali kamar kayar kawo uku a sallah mai raka'a ai kaga ka tauye raka'a ɗaya baka yi ba to ita wannan sujjada ba za ta dauke wannan laifin ba har sai ka maimaita raka'a an fahimta sai ka maimaita raka'ar da baka yi ba sannan kuma sai kai sujjudi din abin da yake sa a yi sujjada ba sai an maimaita abin ba ya danganta tsakanin musahabai da sunnoni ne kaga tahiyya sunna ce yasa aka ce idan ka je ka can kai sujjada guda biyu ta dauke wannan matsalar amma raka'a guda ko ruku'i a cikin raka'a ko sujjada a cikin raka'a ko karatun fatiha a cikin raka'a to wannan sujjada zallar sujjada ba ta dauke ta sai ka maimaita abi an maimaita nan idan misali ka zo ka kabbar sallah kawai da kabbar sallah ka sai ka fara karatun sura ba kai fatiha ba ka fara karatun sura ba ka yi fatiha ba idan ka tina kafin ka yi ruku'i to sai ka dawo ka karanta fatiha din sai ka yanke da karatun sura ka karanta fatiha sai ka ɗora sura da za ka ɗora bayan fatiha wannan ba matsala shi kenan yayi ba wani abin da za ka yi amma idan ka yi ruku'i ka yi ruku'i ka ɗago sannan ka tina ba karanta fatiha ba to malamai sun ce ɗaya biyu ko dai ruku'in da ka yi da ɗagowar da ka yi na raka'ar da babu fatiya su zama ƙari a sallah ka dawo bayan ka ɗago daga ruku'in da ba fatiya a bayan zakarar da fatiya an bayyanta ko kuma a'a bayan ka ɗago daga ruku'in har ka tafi sujjada sannan ka tuna ba karanta fatiha a wannan raka'ar ba to abinda malaman suka ce ilgha'ir raka'a wannan raka'an ta tashi daga aiki ba ta cikin lissafi idan ta biyu ce to raka'ar ka ta zama ɗaya kake da ita wannan ta biyun babu ita idan ta uku wannan matsalar ta faru to baka da ta uku ta biyu ce an fahimci wannan idan ƙarshe kuma za ka yi sujudi sujudi ta sahawi to wannan shine abin da ya shafi na kaso a sallah akwai abin da dole sai ka maimaita shi kamar abin da lissafa yanzu akwai kuma abin da tsuran sujjadar kaɗai tana ɗauke shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'a biyu sai sallama da sahawi shi ma sai sahabbai a lokacin manzon Allah yayi ko da jinin da ba za su iya zuwa sami su masa magana har manzon Allah ya koma dan gefe a masallaci zauna sai akwai wani da ake ce masa zulaidai wani sahabi ne sai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ya rasulullah anasita am usrati salat mazala kayi mantuwa ne ko kuma a sallar an rage ta zama biyu tunda lokacin za a yi nasiru masu ka yana nan za a yi sallah ta ragu ne ko kuma a'a mantuwa kai ce babu dai da wuce ban manta ba ba a rage ba to sai malamai suka ce a wannan magana da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam yayi abin ne domin ya koya mana ya za mu dinke wannan matsalar ana ganewa yasa ya ce ban manta ba ba kuma rage sallah a cikin matsalacin akwai abubakar da umar da sauran manyan sahabbai sai matsala ke tambaye su cewa a halma kala zule dai shin abin da zule dai ne faɗa gaskiya ne sallah ba ta shiga ba suka suka ce yan matsala raka a biyu akai to daga can inda yake zaunan sai ya tawasu sai ya zo ya shiga gaba inda ya jagoranci yin sallah sai ya kabbara ka sai a ƙaro raka biyun da ba a yi ba an fahimta sai ya zauna ya yi tahiya sai ya sallama sai ya sujada ba an fahimta kaga akwai magana an yi magana ya tahi da gunsa ya koma wani gu to sai malamai suke cewa ita magana wannan inda har ta danganci gyaran sallah to ba ta ɓata sallah gaba daya magana da take ɓata sallah ta rushe sallah sai magana da ba ta da alaka da sallah to ita wannan inda ta shigo cikin sallah ta ɓata sallah yanzu misali liman ana ta mai subhanallah ya rasa mai bai ba ya dan tunani ya rasa menene ake mai tasbih a kansa zai iya tambaya ce to me faru ne ne sai a faɗa masa a ce abu kaza ne baka yi ba duk ana cikin sallah kuma ba matsala yi ko kuma ka samu kanka a tafiya wanda kake tunanin ba su da ilimin sanin matafiya raka biyu na kasar kuma kai an baka yi za ka yi limanci abu kai kuma kasar za ka yi ka tabbatar idan ka yi sallama a raka a biyu wani matsalan ba zai yi daidai zama ba to har inda wannan matsalar ya halatta ka ce idan an zo dab da sallama ta ce utimmu salatikum ana musafir sai kai sallamar ka ko kuma ka ce musu da Hausa ku tashi ku cika sallar ku ni matafi ne raka'a biyu nake yi sai kai sallama shikenan kaga kai magana kafin kai sallama har in magana za ta kawo gyaran sallah ba ta bata sallah an fahimci da kyau ko to kaga manzo Allah yayi magana da Zulaidi ne yayi magana da sauran sahabbai yayi tambaya an bai amsa ya bar gunsa ya tafi ya dawo amma duk da ka sallah ba ta bace ba sai yi sujida ba'adi bayan ya yi salam ana fahimtar wannan saboda ka wannan shi ne abin da ya shafi kabli abin da ziyada da kuma naƙasu waccan gaba ta uku ita ce a shak hukuntu mazala ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake sallah hadisin abbas sa'id al-khudri radiyallahu an yace ya samu kansa a cikin kokonto raka'a biyayi ko uku yayi iya ta kokonto ya kasa tarjihi to fali ya bani alilaki sai ya gini akan tabbas din gini ya kini shi ne raka'ar ƙasa ko nambar ƙasa ta raka'a sai ka ɗauke ta idan ka kammala wannan abin da ke kanka ƙabli za ka yi an fahimta idan kana sallah kai kokonta raka'a biyu kai ko uku raka'a hudu kai ko uku biyu ko uku ɗaya ko biyu ka kasa rinjaye da tunaninka to sai ka ɗau nambar ƙasa sai ka yi da ita sai ka ci gaba da sallarka haka idan ka je ƙarshe abin da ke kanka za ka yi sujjada ƙabli a fahimta ko kwantar da babu tarjihi a kansa ƙabli ake yi amma ko kwantar da akwai tarjihi a kansa raka'a biyu ne ko ku amma na farin jaya da biyun ne raka'a ɗaya ne ko biyu na farin jaya da biyun ne to sai ka yi aiki da abin da ka rinjayar amma da ƙari za ka yi ba da bayan ka yi sallah an bai wannan to ya yanwa wannan su ne a taƙaice a sababu zulu sahawi abubuwan da suke sabbabawa a yi sahawi da kuma yadda ake ɗinke wannan matsala in ta faru wannan fa kamar haska fitila ne bayan uwa haska fitila ne ba a wai a wannan karatun za ku yi kabli da ba'adi ba ba zai yi ba wannan haska fitila aka yi maka ka san ga matsalar ga girman matsalar ga yadda take ga kuma inda za a jiya nemo magani wannan shine ka'ida amma duk mutumin da bai iya warware matsalan nan ba to bai iya sallah ba shine gaskiyar magana duk mutumin da matsala za ta same shi a sallah ya kasa warware kabli da ba'ad bai iya sallah ba malamai sun ce babu inda shedan yake dariya ga dan adam musulmi sai lokacin da ya tsalla ya rikice ya kasa gyarawa ya tsallama da ƙarfi ya sake kirkira wata sabuwa to anan shi ɗan sai zo da dinga ma dariya ya dinga maka dariya to saboda ka ita tsalla ba ta kaiwa akwai gunda tsallan take ɓaci ɗin gaba yanzu misali kamar ka yi tsalla a raka'ar ƙarshe sai ka yi sujada ɗaya maimakon sujada guda biyu suke daya ka ɗago ka yi tahiya ka yi sallama can bayan lokaci ya yi tsawo kamar minti biyar ko goma sai ka tuna wannan fasu jira ɗaya ka yi ba to sallah ta ɓaci ba za ta gyaru ba amma idan immediately ne kana sallama minti ɗaya biyu ka tuna to sai ka zauna ka yi wannan sujidar da baka yi ba guda ɗaya sai ka taso ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama sannan kuma ka yi ba'ali bayan sallama amma idan lokaci ya yi tsawaita to wannan sallar ta tahi daga yi za ka yi tambaya ka ce to idan mutum limanci yake ba kusan yanzu ana ɗauke wuta har ma mun ma akwai wanda ake faɗa mana cewa wani masallaci ne Allah ya sa a cikin gari yake a makwatan su gidaje aka yi raka'a biyu limin ya zauna ya tayi yayi sallama kuma sallan azhar ce ko la'asar su ma mamun duka ba wanda ya tana raka'a biyu wallahi mala an fara tasbihi to wata mata tana bin masallacin daga gida ita aiko wani yaro ta ce a faɗa ba raka'a biyu ba aka yi ba Allah wallahi nake faɗa muku raka'a biyu aka yi a haka ne ai haka ne ai haka ne to gona liman din ya sake shiga gaba ya sake raka a biyu sana aka zauna to yanzu ana samun matsalar da har mamun ma za ka samu mamu talatin arba'in hamsin wallahi da yake auna wani lokaci mai wahala sai ga liman ya yi rafkano duk ba wanda ya zane kowa ma ya rafka ne gaba da duk an ɗauke wuta to har in irin wannan matsalar ta samu kai liman kai sujjada ɗaya a raka'a a wata raka'a daga cikin rako'in sallar da ake su da biyu kai sallama ba wanda ya tunatar da kai kowa ya manta kuma kowa ma wani ya tafi ma kuma sai ka tuna to abin da ke kan kai kadai zaka rama sallah amma sauran jama'a ba ruwan su har in jami'i suka bi sun tafi a yakirin sallah ta cika ba ruwan su kuma ba wanda zaka faɗawa amma kai da ka tana matsayin ka liman kai zaka sake sallar ka dole an bayyana wannan wannan kuma za ta sake wani reshi ko da ka yi sallar da rafkanuwa da mantuwa ba ka da tsarki ko da janaba a jikinka misali gaggawa ko mantuwa ta sa ka zo ka jagoranci mutane an yi sallah sannan ka tuna bayan sallama to su ma mun ka sallar su da yi kuma ba wanda za ka faɗawa amma kai za ka sake sallarka amma bishan ganin karka zama limamin kauye za jama'a wallahi ba da tsarki a to ina ka bata amma kai zaka sake sallarka da kanka yawa silently so kuma ma musallar su dai domin an shakan ta fa ta taba faruwa kan Umar dan Khattab radiyallahu anhu irin hukuncin da yake an fahimta shi ya sake sallar sa amma ma mu kowa sallar su dai yawa wannan kusan shine zama na farko game da wannan matsala din wai Allah za mu sake zama na biyu a kanta amma lalle ilalla ya zamto wannan fitila aka haska sallah idan ba a iya warware wannan matsala ba wallahi ba sallah ake yi ba dan saboda irin wannan matsalar ya sa manzon Allah ya hadisi da yawa da suke nuna idan an samu rafkanuwa a sallah ga za a magance ta in aka yi abu kaza ga abin da zai a gyara abu kuma ɗazun nan na ce ya shiga gaban sahabbansa ya yi sallah har ƙarshe ya yi sallama ya ci musallu kamar aiti muni musalli ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah so da ka ya uwa yadda ka san za ka tashi ka nemi abin da ya fi zama wajibi a kanka na rayuwa kamar abinci ko ilimi ko wani abu to ka sanya neman ilimin sallah ya fi wani muhimmancin rayuwa ana fahimtar wannan ka sanya neman ilimi musamman na sallah ya fi komai mahimmanci ka rufe kasuwar kan baka iya sallah baka je ka yi kalmi da sallah domin duk wani abu da kake na duniya shi gida fice a duniya zaka bar shi amma ka je wa Allah da matsalar sallah ba abin da zai gyara ka gaban shi tunda sun ce a wani ma ya hasau bil abdi yawmal qiyamati as-salah farkon abin da za a fara bincika aikinka idan ka mu da sallah idan sallah ta gyaru to komai ya gyaru idan sallah ta ɓaci komai ya ɓaci wanda shi ne ƙa'ida shi yasa suke cewa ita sallan nan kamar ruwa ne duk abin da ya ɓaci to ruwa iya gyara shi idan ƙazanta ce ko wani datti ko wani dauɗa ko wani waye ana sa ruwa za a wanke kun matsalar ta wuce amma idan ruwan ya ɓaci ba me zai gyara shi babu ya da zubar da shi to haka sallah take duk wata matsalar ka ta addini to idan har sallar ka ta ce ka ta yi daidai to sallar za ta iya magance matsalolin amma har in sallar ce mai matsalar da kanta to ba abin da zai gyara ta kuma so da ka mu tashi ya yan uwa mu karkade ganda da kasala mu tashi mu ji mu nemi ilimin addini musamman ilimin sallah wannan shine wajibi mafi zama wajibi akan Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka ina ganin zamu samu matsaya ne insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dace su kuskure da muka kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala ya warkar da mu. Allah ta'ala ya biya bukatunmu na alkhairi masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka dafa musu masu yi mana zagon ƙasa a cikin addini duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganinsu ya Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ya Allah ka da mu cikin wannan lada da kaka bawa wanda suke zuwa wajen karatun addini wannan unguwa ta bugu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka karo mata arziki da kwanciyar hankali da sauran ungoyin mu da garin mu gaba daya na'am wa alaikum salam Adam tambaya na guda ɗaya ne